أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفدهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق karatu a wannan sura mai suna suratul hajji sura da take ta madina wanda a cikinta ana samun ayoyin da ke maganan manasikul hajji akwai ayoyi waɗanda suke ba da hukunce-hukunce akwai ayoyi waɗanda suke ma na makka ne masu ba da ƙistoshi to karatunmu ya kawo inda ana cikin aikin hajji an zo maganan hadaya bayan hadaya akan je a yi aski dama mun kirga kwanakin hajji jiya ya karatun mu ko wanda suke kwanaki ne guda biyar ko guda shida biyar ga wanda ya gaggauta ayyukansa na kwanakin mina ya kwana biyu kawai shida ga wanda ya zinkirta ya yi kwanakin mina kwana uku kamar yadda Allah yake cewa fa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa ba karatun mu jiya ya biyo wurin ba da muka zo maganan ayyamun ma'lumatun muka ce akwai kuma ayyamun ma'dudatun to ayyamun ma'lumatun guda uku ayyamun ma'dudatun ko su zamo biyu ko su zamo uku kaga in an samu mai tajili shine zai ayyamun ma'dudatun biyu kari akan ayyamun ma'lumatun uku sai zama biyar in ba mata ba sai ai mun kirga sunayen kwanakin ba akwai yawmu tarwiya ranar takwas ga wata akwai yawmu yawmu arafa ranar tara ga wata akwai yawmun nahari ranar goma ga wata akwai yawmul karri ranar sha ɗaya ga wata akwai yawmun nafarus awwal ranar sha biyu ga wata akwai yawmun nafarus sani shine ranar sha uku ga wata hagan ka samu wayannan ayyamun malumat da ayyamun ma'duda ko wanne ya sun dauki uku uku uku sau biyu shida in wannan ya dauki uku wannan yayi ta'dili yayi biyu biyu a hada da uku biyar to shine Allah ya ce bayan an zo ana cikin aiko daga cikin a'malu yawmin nahari guda hudu a'malu yawmin nahari guda hudu ne sun yi ramtsinsu malamai a kan ra'un nunun ha'un ta'un ayyukan da mai aikin hajji yake yi ranar sallah guda hudu ne in tamattu'i ya yi ko kirani mai ibrahim kuma guda uku yake yi ra'un na farko in ya dawo daga arfa zai zo ya jefi jamratul aqaba zai wuce jamratul ula da jamratul usta ya jefi jamratul aqaba ra'un din nan kenan shine ramin jamratul aqaba nonon shine naharul hadi karatun mu na jiya ya wuce akan menene hadaya menene fidiya ina ga mun yi bayanin wannan ko hadaya wani abu ne da yake wajibi akan wanda ya hajji kamar tu'i mun faɗi me ya hajji kamar tu'i jiya hadaya wajibi ne akan wanda ya hajji kirani mun faɗi me ya hajji kirani jiya sannan hadaya yana zama wa mustahabi akan mutumin da yayi haji ifradi dan yayi ya zama ya samu ladan mustahabi in bai yi ba babu komai akan sa dama ba wajibcin hadaya akan sa to nunu kenan naharul hadi ra'ul nunu ha'un halqu sha'r halqu sha'r ko halqu sha'r ra's an fi fassara shi da halqu sha'r aske gashi to shine wannan aya ayar da aka ga yanzu nan summa liyaqdu tafasahu cewa an yi dauda kwanakin da aka yi na aikin hajjin nan jiya karatunmu ya bi kan waɗanda ai suka yi aski saboda lalura har muka faɗi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi ya ga ƙwarƙwata na zuba a gashinsa saboda dadewa da yi bai aski ba manzo Allah ya ce masa zaka iya bada akuya zaka iya yanka akuya ya ce zan ya rasulullahi ce zai ka aske kanka in an zo sallah bayan nan sai ka fidetul aza ka yanka akuya shine abin da Allah ya faɗa a suran bakara faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidiyatu min siyami aw sadaqatin aw nusukin ba kai wannan ayan ba wanda yake da matsala a kansa na cewa kan yayi farfata da yawa ko ya samu wani rauni wanda sai an aske kan duka Allah ya sauka a kwari irin accident din nan da kan faru a ce mutum yana cikin haramin aikin hajji sai aka buge shi da mashin ko aka buge shi da mota ya fita cikin hayyacinsa an ji masa rauni a kansa dole sai an yi askin kan gaba ɗaya a yi masa magani to ba zai karya masa aikin hajjinsa ba sai a aske kan a yi maganin daga baya sai ya ziliyatul azab saboda dama aubihi azam min ra'si to nan shine Allah ya bada doka cewa ayi hadaya ranan sallah duk da akwai karatu na malamai musamman mazhaban Imam Malik in ka karanta a cikin muktasar cewa ya halatta mai tamattu'i daga yin dawatinsa kafin ranar tarwiya yayi hadayansa tunda ka riga ta wajaba a kansa ko an gane karatun da nake ya halatta wanda yake hajjin tamattu'i ko kirani bayan ya yi ɗawatinsa na umra ya yi aski a ba aski ba zai ba ya yi hadaya ya yi hadaya dama aski kan yana cikin ayyukan umra ai to ya yi hadaya hadayarsa da sai ranar sallar nan ake yi to shi tun a lokacin jaza ya halatta saboda ya riga ya kama shi kuma misali ya tso yana matafi yana buƙatar guzuri sai ya zama wannan hadayan nasa in yayi zai iya ba wani a kaɗan a cikin zai dinga ci a cikin lokacin aikin hajji ya halatta ya halatta Allah ya ji dan wani babban malami a garin nan Allah ya karɓi bakoncinsa Allah ya jaddada hama a kabarinsa cewa don Musa ta fawa balewa tun karatu mu bai zo wannan wurin ba a wurin aikin hajji ya biya mana mun ga an je an yi dawafi an dawo sai ya kira wasu mazauna can ya sa suka je suka yi yanka aka yanka hadayensu guda biyu ya ce su ɗauki ɗaya su soyo masa ɗaya su kawo a kawo to mu kuma ɗaliban ilimi ne saboda haka muna da jin cewa ranar sallah nan ake hadaya sai da ya dawo ya zo muka zo ɗakin nasa muka same shi Allah shiga ta malam mun ji kana baganan hadaya to amma da aka yi haɗa ko waɗanda muka ji suna cewa ai karatu ya ce ranar wannan sai ce Allah sarki karatun sun ne bai iso ba karatun ne bai iso ba ai ya halatta shi ya gaya mana wurin a cikin muktasar bayan mun dawo ba shekara biyu ba mu ma karatun mu iso wurin a cikin muktasar sai ga shi karatun ya fito kafin mu zo ma malam ya biya mana Allah ya masa rahama saboda ka ya halatta mutum yayi hadayarsa na tamattu'i ko na kirani kafin ranar tarwiyar ba ana cewa wannan ranar ne fa ranar hadayan ba ba ana cewa da kayi wannan kai ba a wanda yayi dai karka zarge shi ya halatta akwai kaulin da ya faɗa cewa ya halatta saboda ya riga ya waje ba kansa to shine nan Allah ya ce summa liyaqlu tafasan lalle mutane sai su je su zubar da daudan su shine ma'anan aski shi aski kan an yi ba za a zubda gashi ba kuma wani aske gashin za a wanke duk wani amosani ne ko me da yake kan duk ba za a aske shi ba kaga yaqdu tafasan za su kauda daudan da ke jikinsu wal yufu nuzurahu za su cika nuzurin da suka yi wani ya yi nuzuri cewa in Allah ya kai ni nayi aikin hajji lafiya hadaya na bayan na tamattu'i zan ƙara yi wa Allah kyauta da hadaya raƙuma kaza to yayi wannan nuzurin ya cika domin annabi ma sallallahu alaihi wasallam da ya zo aikin hajjinsa ba hadaya ɗaya kawai yanka ba hadaya ɗaya ya soke ba raƙumansa ɗari ya kawo sallallahu alaihi wasallam ɗari kai ka san ɗari ai goma sau goma to guda ɗari garke guda annabi ya koro hadayarsa da ya zo da hannunsa mai daraja ya soke guda sittin da uku ya kira sai na ali ya ya karasa masa sauran guda talatin da shida talatin da bakwai so da kaga dan kayi hadaya da yawa abinda ake so kenan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani hajji ne ya fi lada annabi sai yace wanda aka fi yin zikirin Allah a cikin talbiya da yawa da kuma yanka hadaya mai yawa ayi zikiri ayi kabbarori a yi tauhidi kalmar tauhidin na shine labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ayi shi da yawa to hajjin da aka yi shi da yawa ya fi wanda ba a yi da yawa ba tare da cewa a aikin hajji ko a aikin umara faɗa sau ɗaya ba shine yake kauna wajibi sau ɗaya sau ɗaya in kai labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak lokacin da ka dauki umra ka sauke wajibin sauran da duk da kai neman lada ne kuma mustahabi amma wanda yi da yawa ya fi wanda bai yi da yawa ba in ji manzon haka in ka ɗauko hajji ranar tarwiya kai mai tamattu'i daga yin niyyar ka kai nafila in kai wannan labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak sau ɗaya shikenan ka kauda wajibin wanda da za ka fara har ka kare aikin hajjin baka yi ba akwai bidiya a kai ka yi laifi amma an kai sau ɗaya ya kau da wannan wajibi ko amma ana son ka yawai ta yi saboda wanda ya yi sau dubu wanda ya yi sau dubu goma ya fi shi wani zai ce ina za a samu damar yin sau dubu goma yi can jarabawa ka gani sanda wasu suke ta surutu din nan akan mota akan hanya kai kai ta yin labbaik Allahumma labbaik an baro madina ne an ɗauki harami an zo cikin mota wasu suna ta bacci kai ta yin labbaik allahumma labbaik abin ka san yanzu Allah ya kawo sauki na da kafa ake tafiya a raƙuma rana na dukan mutane aka zo yanzu an hau mota amma motar tana buɗe rana na dukan mutane aka zo yanzu motar lafiya lau sun ma motar naka ba irin na masu kudin nan sosai bane irin nawa ne to tafi naka don ita da AC a cikin ɗin kana shiga ka ji wani ɗin a cikin zuwa malam sai bacci to kai kokari maimakon baccin da yawa ka ɗan rage kai ta yin talbiya kai ta talbiya kai ta talbiya haka ake so in kai da yawa annabi ya ce hajjin da aka yi talbiya da yawa aka yi zubar da jini da yawa ma'ana aka yi hadaya da yawa ba fa jinin Allah yake so ko naman ba za ka ji aya a gaba zai gaya mana lan yanala Allah luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum za mu zo ayan kan gaba a wannan sura to amma aka yankan da yawa aka sayar da bayan Allah aka yi talbiya da yawa annabi ce wannan haji shi don haka sun mali yaqdu tafasan su kauda daukan da ke jikin su ya halatta kai aski lokacin ranar sallah bayan an dawo an yi zubin jawratul azaba an soke ya daya to ai aski ayi wanka a shafa turare an gane ai wanda da an hana duka a aske gashin hamata a aske gashin mara in kana da wani ado da kake so ka yi ma na kaya ka zuba kayan ka ado ka fesa turare ka yi kyau ka yi kanki dama ranar sallah ne shine Allah yake dauka duk a kauda shi in akwai nuzuri da ake kuma wanda za a yi wa Allah shi ma a cika nuzurin wani yufu nuzurahu wani ya tsawafu bil baiti lafi wani rukuni kuma na hudu a cikin aikin hajjin ga wanda yake hajjin ifradi ko rukuni na uku ga wanda ya hajjin kamar ko ko kirani shine dawaful ifada shine Allah ya ce to wal yatawafu bil baitil atiq aje kuma ayi dawafin wannan tsohon daki da daddan dakin nan wannan dawafin shine dawafin haji da mai kirani da mai tamattu'i da mai ifradi duk ba sa yin dawafin ifada kafin arba duka sai bayan arba an dawo an yi jiban jamratul aqaba an soke hadaya an yi aski ga wanda ya samu daman yin hadayar sai an yi aski sannan sai a je a yi tawafi shine Allah ya ce summa liyadhu tabasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu a je a yi tawaful ifada a zagaye tawafi wani ibada ne wanda ba a yi sai a Ka'aba a Ka'aba ake yi a cikin masallaci domin Ka'aban a cikin masallacin harami take wani an a cikin masallaci bai taba zuwa ba sai hankalin sai dauka masa za a buɗe ka'aba ne ya shiga ciki a'a ka'aba tana da kofanta kuma akwai cikin ta ana shiga amma ba a sallan farilla ma a ciki ko ba a dawafi a ciki masu mulki su kan bude hakan shiga lokaci lokaci ana shiga ana ziyara ana ibada ana nafil bili a ciki na taba ganin an bude sau biyu amma ba taba shiga ba amma ina wurin na ga waɗanda suke ba da dala dubu goma goma ana yi musu hanya suna shiga lokacin 'yan siyasa ɗin nan masu mulki na san wasu gwamnoni guda biyu da yaran su muna tare da su wurin zaman mu ɗaya suka ce ai mai gida da yaran sai da aka ba da dala dubu goma suka shiga to manyan mutane da manyan baki suna shiga ba wai ana bada kudin rasmiyyar ne ba fa a'a ana ba wanda za su yi maka hanyar da za a je inda za a sajjala sunanka ne ayi waye ayi waye ka zama ka shiga cikin zurin waɗanda za su shiga din to wannan din tawafin da ake ba cikin ka'aba ba a cikin masallaci don ka'aba na zagaye ne da masallacin harami masallacin harami daban ka'aba daban Ka'aba a cikin masallacin harami take. Haka yana zo dawafi a cikin masallacin ake shiga sai a yi dawafin Ka'aba. Ana farawa ne da Hajarul Aswad a biyo ta rukun Hajarul Aswad da na ake farawa sai a biyo ta rukun Sharki a zagaya ba a shiga cikin hukunin Ismail a dawo ta rukun Shami a dawo rukun Yamani a dawo rukun Hajarul Aswad din nan ɗaya kenan. in an fara ta hajjul azwar sai an zagaya an dawo hajjul azwar ɗaya ke haka za a zagaya shi sau bakwai shine dawafi babu wani ibada ko zikiri ko wani abin da aka ayyade cewa sai shi ake yi a cikin dawafi ha duk ambaton Allah ya halatta wayan su ma zaka ji karatun qur'ani suke yi wayan su zikiri wayan su istighfari wani salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayan su tasbihi duk abin da za a yi dai addu'o'i kai wani ko da yaren da ka iya ka roƙi Allah ka taɓa jin wani ya tafi ko da wasa suke yi ko da gaske ne shi da matansa tana yana gaba tana bayan sa tana Allah ka gan shi Allah shi ne Allah ka mallaka min shi Allah ya zama sai abin da nake Allah ya fi so na Allah suna tawabi ita damuwar ta kenan wani kuma zai zagaya ne yana faɗan misali ko shagonsa ko kasuwancinsa ko kamfaninsa duk dai ya halatta abin da yake ba sabon Allah ba ka faɗa a wurin dawaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hukuncin dawaki kamar hukuncin sallah sai dai an halatta magana a cikin dawaki ma'anar da wannan yake karantarwa shine dawaki ba a yi sai da alwala kuma a cikin masallaci sannan sharadi ne sauki bakwai idan alolanka ya kwance kenan kana cikin yi ta yi biyar ko ka yi shida alola ya warware to dawafi ya ɓaci duka sai ka je ka sake alola in ka zo kuma ba ɗorawa za ka daga inda ka tsaya ba yanzu kana sallah ka yi rakawa uku sallah mai rakawa hudu irin dogon sujadan nan ko doguwar rukun nan ka yi kawai sai su sa yi ya yi hukuncin sallah ka ɓaci me za a yi mata wai me ya ɓata sallar ne tukunna a saboda alola ya ɓaci kamar kuɗi ne saboda alolan ya lalace ko alola na lalacewa kuwa shi ke nan dama taki ba ya tashi ragaya ya zauna tun da alola ya lalace sallah ma kwandin to sai ka fita kaje kai alola sai ka ce sallar ka yana nan ka zo yanzu raka a ɗayan nan da ka rage yanzu na kawai za ka cika ha ai duka sallar ne ta rushe sai ka sake to haka da wajibi annabi ya ce hukuncin dawafi kamar hukuncin sallah ne illa an halatta yin magana a ciki to amma in za ku yi magana ku faɗi alheri misali kuna yin dawafin ne da wani ya jan bakin nan nawa mun taɓa yi da shi mun taɓa yin dawafin to ana cikin dawafin sai in tambaye shi ko ya tambaye ni nawa muka yi mun yi uku ko mun yi bakwai ne ya ni nake kirgawa ko shi yake kirgawa misali to kaga wannan maganan ai ba za a ce wani magana ne wanda zai wannan ba amma inda a sallah ne ba ko bai ɓaci ba dai an yi masa rauni don ya halatta ainihin ma in ya rikice ana ta subhanallah shi ya ki yarda ya juyo ya tambaya wai me yake faruwa ne a ce liman ka faru ne ka yi raka a hudu yanzu na biyar za ka yi ya halatta wannan bai ɓata sallah ba sai dai an gama kuma aka yi baki to irin wannan misali to don haka Allah ya sa tawaful ifada rukuni ne cikin rukunan hajji a karatun da muka yi jiya ba mu kirga rukunan hajji ba anwa'ul hajji muka kirga mun ce alwawul hajji guda uku ne ifradi kirani kamar su igo mun faɗi ya ake yin su to rukunan hajji guda hudu ne na farko niyya da ɗaukan harami kar wani ya ce ɗaukan harami ya ɗauka masallacin za ka ɗauka a kanka a'a shiga cikin aikin shi ne ihram za ka sa libasul ihram wannan launi riga da ake mayafi da ake yabawa ɗaura ɗaya ba shi ne harami ba shi sunansa libasul ihram tufan harami sunansa shiga cikin aikin da niyya shine ma'anar harami ka ɗauki yaron ne in ka shiga niyya in kai niyya ka ɗauki aikin to sai tsayuwan arfa shine rukuni na biyu daga shi sai yin dawafin ifada shine wanda wannan aya ke magana wal yatawafu bil baitil atiq na hudu shine sa'ayi tsakanin safa da marwa to abin da yasa na ce dawafi shine rukunin hajji na uku ga wanda yake kira ne ko tamattu'i saboda shi bai yi sa'ayin sa na hajji ba sai bayan yayi dawafi zai je shi ne rukuni na hudu da mai hajji ifradi saboda shi turan da ya yi dawafin kuduminsa to daga nan ya wuce ya je ya yi sa'ayinsa na hajji sa'ayin da ya yi wannan bayan tawafin kudumi sa'ayin hajji ne lokacin da mai tamattu'i ko mai kirani mai tamattu'i ya yi sa'ayi bayan tawafin kudumi ya yi sa'ayinsa ne na umra mai ibrahim mai kirani in ya yi sa'ayi bayan tawafin kudumi shi kuma ya yi na hajji ne da na umra tare saboda haka in an zo ranar sallah suka jibi jamratul aqaba aka yi aski aka soke hadaya in an zo dawaful ifaba kawai za su yi me dawaful me hajjin kirani da me hajjin ifradi dawaful ifaba kawai za su masu sun sake sa'ayi wajen sun sun riga sun yi sa'ayin su na hajji tun bayan dawaful qudumi amma mai tamattu'i shi lokacin ne bayan ya yi dawaful ifaba zai je shi yayi sa'ayin sa na hajji to sa'ayin nan na hajji shine rukuni na hudu na karshe wal yadawahu bil baitil atiq Allah ya ce zalika
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Allah ya ce wancananka ishara ne zalika zuwa abin da yake nesa amma maganan fa anan ake yi kuma da kai ake magana amma an tura hankali da tunaninka nesa ne wai don hankalin ya kamo abin da za a gaya maka Allah ya saba yin haka misali da aka bude wannan littafi namu alqur'ani ne aka ce alif lam mim ne gaban zalikal kitab ga littafin a hannunka ba sai aka ce maka wancan littafin ba ce maka hadal kitab ba su larabawa ka'idan sun abu yana kusa da kai haza ake ce masa wannan amma in yana nesa da kai to sai a ce wancan to ana amfani da sigan wancan wurin aikan hankalinka zuwa abin da zai kamo ga littafin a hannunka amma sai aka ce wancan littafin shi ko wannan da yake hannunka ne to shine nan Allah yake gaya mana abinda ake faɗa zalika wancan misalan da aka bayar a baya da karatuttukan da kaje a baya haɗe yake da wanda za a faɗa yanzu wannan ishara ne na girmama maka abu saboda an ce wannan za ka iya ɗan haka kawai su gani wannan wai ai kusa da kai yake amma wancan sai ka ɗan haka sai ka lalle ka wancan wanne ne wancan dai haka hankalinka sai ci wurin ganinsa don mene ka ba shi muhimmanci shine Allah ya ce zalika wancananka wa man yu'azzimu hurumatil lahi duk mutumin da yake girmama abin da Allah ya girmama Allah ya ce ya ba abu alkurma misali ɗakin ka'aban nan Allah ya bashi alkurma sai ka girmama shi yaya ake son girmama ka da shi da ka gan shi ka gode wa Allah har annabi yake cewa to in kai masa ganin farko duk abin da ka roka Allah bai baka saboda yana da girma a wurinka wannan ɗaki ne ya girmama shi ne Allah ne da kansa ba yace ɗakinsa ne tabin ɗakin kwanan kama ɗakin Allah ne Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da kai da kaya wallakan waya ne bawa kan da shi da kayan sa duba na mai gidansa bane wai bawa da shi da kayan sa nawa ne don ubangijin sa ne kai bawan waye bawan Allah da haka da kai da ɗakin ka dunna Allah ne amma Allah ya ware wannan ɗaki ya turo mala'ikunsa ya ce su zo su gina masa ɗaki a bayan ƙasa tun kafin ya sauko da Adamu inna awwala baitin wuzi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarak yasa wa ɗakin albarka yasa doka a ɗakin ko mutum ya kashe maka wani in ka zo kana neman sa karama baka same shi ba sai a ɗakin ba kai san kama shi ba a wurin wa man dakhalahu kana amin wanda ya shiga wannan ɗakin wannan zagayen har ne in ya shigo wurin Ka'aba ya amince ka duk laifin da yi sai dai in ya fito kuma a kama shi to kaga ai Allah ya girmama shi sannan Allah ya girmama wa'annan abubuwa na masa'ir Arafa, Muzdalifa, Mina, da ita kanta ta Ka'aban da wuraren da za a zo a yi aikin hatta su man da ka aske na aikin hajji Allah ya ba shi girma saboda in an zo ranar alkiyama tashin ka cikin sauran sumanka wannan na daban ne don shi suman aikin hajji ne ka ga shi ba ga shi yanzu anan ba Allah ya ambace shi ba a ina ne Allah ya ce maka duk sati ka yi aski akwai hadisi wanda annabi ya ce duk wata sai kai aski amma da za ka ajiye duk sati za ka yi umra an ce to duk umra ka yi aski da ka ajiye duk shekara sai ka je aikin hajji to an ce duk aikin hajji kai aski sun maliyabdu tabasan ashe wannan askin na musamman ne ba aski na ordinary kawai to don haka Allah in ya ba abu alfarma yace yana son ya ga an girmama shi duk wanda ya girmama abin da Allah ya girmama wa man yu'azzimu hurumatillah wanda ya girmama alfarma na Allah to abin da Allah yake nunawa fa inna min taqwal qulub ko to wannan to wa man yu'azzimu sha'irallah ko wanne ne dai wannan wannan fice hurumatillah to wanda ya girmama abin da Allah ya bashi alfarma ya zamo yayi abin da Allah yake so ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له Allah ya ce yayi abin da Allah yake so kuma a wurin sa shi ma shi yafi masa menene yasa kake girmama ta aba don Allah ya girmama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama ta ya isa daga girmama wanda Allah ya mata yasa aka haifi babban manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan gari wannan ba kadai ya ishe ta daraja sannan ga shi ya wajabta aikin haji ba a yi a ko ina sai an zo wannan wurin wannan ma kadai ya ishe shi ya ishe ta daraja sannan Allah da kansa ya sa mala'ikun shi suka zo suka gina ta wannan ma kadai ya ishe shi daraja sannan Allah ya sa laifi da kai ko a ina ne in ka ɗebo laifin komai yawansa ka zo ka zagaya ɗakin ka aban kana Allah na tuba Allah na tuba Allah gafarta mun Allah ba zan ƙara ba Allah ka yafe mun sai Allah ya wanke ka kamar randa mahaifiyarka ta yi ka don Allah wannan bai ba shi daraja ba ashe Allah ya ba Ka'aba da sauran wuraren mashair daraja ba ka in ka girmama su kai ma a wurin ka shi yafi wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbi wa uhillat lakum al-an'am Allah ya ce to an halatta muku dabbobin ni'ima jiya mun kirga sunan dabbobin ni'iman nan aiko samaniya ta azwajin min al-ba'an isnaini wa min al-ma'az isnaini ba mu faɗe su ba wa min al-ibil isnaini wa min al-baqar isnaini to innan dabbobin da aka yadda ai hadaya ko lahiya da su su ma Allah ya ce ya halatta in an yanka ko an soke a ci amma fa ba a tada hukuncin haramcin abin da aka haramta a suratul ma'ida ba shine Allah ya istisna'in sa anan yace illa ma yutla alaikum banda abin da da aka karanta muku na haramu hurimat alaikum almaytat والدم ولعب الخنزير وما أهل لغير الله والمرسلة والموقوذة والمتردية والنبيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المسلم وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق Allah ya ce wa idan goma sha ɗaya kan suna nan haram mushe ko da abin hadayen da za ka yi hadaya da shi ne ya zama mushe ta haramun ne karka ji ka zo an ce ce wa hillan lakum al anhamu an halatta muku dabbobin nima da za ku yi hadaya da ku ce ai ko ta zama mushe ai dama na na na na na na hadaya ne saboda haka kawai a gyara Allah ya ce illa ma yutla alaikum abinda aka hana bayan nan shi kan yana nan a haramu ko ku a an hana cin jamul masfu jini ne bin jikin wuka wannan in an yi yanka sai ka ce wancan nagarin mu ne yanzu wannan tunda na hadaya ne in aka yanka ku taro min jinin a soya sai ya ce a'a ai tunda Allah da ya haramta ya ce illa ma yutla alaikum to wa'annan duk abubuwa sha daya Allah ya ce ban da su don haka Allah ya ce fajitani burujisa min al-awsani ku nisanci wato dukkan wani dauda wanda ake yin yanka na dabbobin da ake yanka wa gumaka a makka da in an zo an yi aikin hadaya din an yi aikin hajji an yanka hadaya to akwai waɗanda kuma sukan ware gumakansu ko gumakan gidansu su yi musu yanka nasu na musamman to Allah ya soke wannan daga zuwan manzon Allah zuwa manzo Allah ya tadda gumaka a jikin Ka'aba ma a jingine suna da yawan gaske da sunayen su Allah duk yayi ta kiran sunayen ma a cikin Alqur'ani Lata Uzza Manata an lura ko da wanda kuma larabci ne a cikin littafin tarihi za a gan su irin su Hubal Hubal wani gunki ne wanda yake na mutanen Makka har ma an ji kafirai da suka zo yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Badar da Uhud in sun ji sahabbai suna ce Allahu Akbar su kuma sai su ce Ulu Hubal abinda sahabi ya ce Allah mafi girma su kuma su ce Hubal kai ma ka ɗaukaka wai Hubal Hubal shi ma Hubal ya ɗaukaka Hubal din nan gunki ne to shine Allah yake sauke wannan bautan gumaka da yi musu yanka shine ce illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa min al-awsani kun nisanci yin yanka wanda dauda ne ana yin yankan ne don gumaka wannan haramun ne a nisance shi ko naman karaci da wannan ne wa'in yan zafin kai suka zo su kuma in an zo an yi maulidi aka yanka dabbobi bismillah ba ake faɗa yanka dabbobi ai tun da naman na maulidi ne ba a ci in jiwa ai maulidi ba wani gunki ba ne maulidi wani abu ne wanda yake zarfu zamanin ko zarfu makanin in an ce maulid a zarfu zamanin ana nufin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi a amul fili a watan rabiul awwal ranar litinin wannan ake tunawa in an ce maulid a maulidin nabi sharif a zarfu makanin ana nufin ka'aba ko makka ko badaha da angonsu annabi din a cikin garin Makka don angonsu cikin Ka'aba yake gidan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka haife shi daga Ka'aba ba nisa kana fita wurin safa din nan za a nuna maka ga gidan anguwan Ka'aban ne ana kiran wurin badaha to anan aka haifi manzon Allah haka ana maganar maulidin manzo Allah nan ake faɗa in misali ko tarihi ake magana na mutum in dan Najeriya ne ba sai dan Najeriya ne ba a Najeriya aka haife shi a Najeriya wata jiha sai a ce a jihar Bauchi ko a jihar Gombe ko a jihar Kano ko ba gaba in an zo Kano a wani local government sai a faɗi kan local government ɗinsa ko a Kumbotso ko a Dala ko a wani local government da wanda yake Nasarawa ko wani in Bauchi ne sai a zo a faɗa a Katago ko a Misau ko a Bauchi ko a Nimi ko ba haka bane in an zo wannan local government ɗin ma za a ce a wani ward in Bauchi ne ya ce a maka masarkin baki ko maji daɗi eh ko da baki ko maji daɗi ko ne sunan dingunci ne ka. a dan ka ne ko har da yiwa to ka ta a wannan ne wadin sa in an zo wadin ma sai an tambaya ina ne anguwan su sai ce ga anguwan su anguwan wane kaza shine ne anguwan su anguwan gwallaga ko ko a tsaya ne anguwan bakaro ko a ce ne anguwan shekar ko ne anguwan dawaki misali to in an je anguwan ma sai an tambaya ina gidansu ai ga gidansu gidansu wani gidan wani gidansu wani to shine misali ba maulid azurfu makani kenan to wani gunki ne wannan Allah ya ce a nisanci yanka wa gumaka an yi yanka saboda murnar haihuwar manzo Allah ka ce an yi yanka wa gumaka wannan fa sana in ci gaba in ji Allah ba da an yi maganar gunki kowa ya san me ake nufi da gunki wani abu ne sassaƙaƙe ko kerare wanda waɗansu suke bauta masa amma shi maulidi wani abu ne wanda yake tunawa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karanta ran juna a karanta tarihin manzon Allah a karanta ayoyi na alqur'ani a gode wa Allah akan wannan al'amarin na samun manzon Allah daidai da wannan amma masu zuciya sai ga suna fassara wannan din da sunan cewa wai ana maganar maulidi ne wanda ya zubi Allah fajtanibu arrisha min al-awsani wajtanibu qawla zur to masu ma dan haka ma Allah na tuni su kuni san ce maganar ƙarya don duk wanda yake maulidi ana yi ne saboda irin yadda ake bautan gumaka kaga ya faɗi ƙarya to don haka su ma masu aikin hajji Allah ya ce to kayi aikin hajji ka samu kuɗa an wanke ka da zulmin ka to ka kuma kai ƙarya banda ƙarya saboda ƙarya wani abu ne wanda yake na zunubi akwai wanda sai an yi kafara akwai wanda zurfin laifin da ya fi kafara sunan ta gamus wato mai nitsar da mutum a wuta to shine Allah ya ce a nisanci ƙarya fatta da gurbin samin al-awsani wata da gurbin aula zur yaya za a yi Allah yace huna fa lillah حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي أو تهوي به الريح في مكان سعيد حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد Allah ya ce a nisanci ƙarya a nisanci bautan gumaka to amma a karkata zuwa ga addinin Allah shi kadai a kadai shi kuna fa'a lillahi mukhlisina lahu ad-din wa yuqimu salata ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بعد الله فلا سورة البينة با أكركت أداو ولن الله أكركت ودون أبن ديك ولن الله أتايا إنا أتايا جبان الله شنو معنى الاستقامة a tsaya wurin Allah a tsaya kan dokan Allah a ji manzon Allah a ji umarnin Allah a wurinsa a bauta wa Allah da abin da ya zo da shi kuna fa'a lillahi ana kadaita Allah shi kadai ghaira mushriki na bihi kada a tara shi da wani ba a gamo ana bautan Allah ana bautan wani Allah ba kuma wa man yushrik billahi Allah ya ce shi shirka rusa aikin baki bayi yake yi gaba daya wa man yushrik billahi duk wanda ya kafirce wa Allah ya tara shi da wani misalin sa fa ka'annama kharra min as-sama'i fa tasaddafahu al-tayr daga sama ya fado yana fadowa kafin ya iso ƙasa sai wani abin da yake na tsuntsu ko na jirgi jirgin irin na azaba jirgin yaƙi din nan sai ya wabce shi ko ya sau masa wani bom da haka zai taho ne a tarwatsa ai daga sama ya fado amma kafin ya fado din wani abu na azaba na tsuntsu misali ka kaddara akwai irin igil din ya ce tsuntsu da shahu ko shirwa ya yake mikiya to da haka igil ne in ka san igil shi mikiya din ya fi fassarwa da mikiya to kaddara a samu wata halitta wacce za ta iya cadda mutum kuma mikiya ce Allah yana da ikon yayi irin ta yi girman da suka yanzu misali a ruwa akwai kifin da zai haɗiye ɗan adam kamar kaza ta haɗiye ƙwayan gero wuk haka zai haɗe shi ke yana neman ma ƙari na ba ta gaga ne yanzu kaza an tana kwafa tana cakcakan na ƙasa in ta samu gero ɗaya ko dawa ɗaya shi kenan ta ƙoshi ina ta za ta ci gaba da nema ne wannan da ya shigo Allah ta hau ƙari to akwai a cikin ruwa dabbar da ko kifi ko dorina ko na haka take wa ɗan adam to kaddara Allah ya ce shi ne sai ya zama wata wani tsuntsu kaddara mikiyar me irin wannan girman da Allah yi wanda zai iya da mutum ya ce to misalin mushriki ko misalin shirka kamar a sako shi ne daga sama ya faɗo cikin wani jirgi wanda yake mai girman gaske kafin ya taho ƙasa sai wani jirgi kuma mai nau'in azaba irin na yaƙi din nan sai ya sau masa bom ko ku a'a wata mikiya babba wanda za ta iya haɗa ɗan adam wuf sai ta haɗe shi kaga dai nan ƙasa in ma zurin sa ce za a gan shi ba za a gan shi ba shine misalin wanda ya shirka da Allah yake kuma yana jiran lahira zai je ya samu sakamakon aikin da yayi na kirki shi ya bauta wa gunki zai samu a can ba zai samu ba sai tare zunubi Allah yana hana shirka yana cewa kar ayi yana cewa duk wanda ya yi shirka komai tarin aikinsa zai je ya samu an ruda an an rusa masa لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يا إلهي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أبوتاو الله كدي wato Allah ya fi kowa kishi ya ishe ka ishara ba shirka ba riya wannan riya in kana yin abin alheri kana riya to sai ranar kiyama kana jiran a baka lada Allah sun ce ai waɗanda suka gani suka yi ba maka da kai wanda dama don suka yi su ka je wurin su baka ladan ka shi ne wurin Allah bai karra tun da ba dan shi kai ba ko ku aya ka yi riya sai Allah ya ce to shi in ma ibada ne wanda ake yi a nemi lada wurin Allah kai kai shi ne riya sai ce shi ba yi da bukata wai tun da kai musu su ne ba su da mai bauta musu ka je su ka bauta musu ba da umarnin Allah fa ba a'a da fushi na cewa Allah ya hana ka tara shi da wani kai kuma kana yi yanzu dare jama'a babu abin da ake saba wa Allah da shi kamar riya din riyan nan ba ka san abin da ya taimaka wurin yawan yin riya wallahi social media social media da mutum za ka ga ya raba ayyukan alheri da yawa sai dai waɗanda aka yi musu suna faɗa shi baya son ma faɗa amma yanzu shi din ne da zai raba yana da ɗan social media da dama wanda yake son su yada tun ranar da ya shirya kayayyakin kafin a zo rabin ma an zo an ɗauka ai sanatawa ne shugaban kasawa ne ai gwamnawa ne a dan majalisawa ne ai kwamishinawa ne a shugaban karamar hukumawa ne ya raba ko zai raba shinkafa ko masara ko kuɗi miliyan kaza dubu kaza dubu kaza to wallahi in ba a yi don Allah ba aka yi don mutane su gani ne don neman ƙuri'a ne don a ce ana yi ne Allah ba zai ba da ladan komai ba amma in kai da niyya mai kyau su wannan social media su ma dama dan aikin su ne kawai suke yi su ma mai wa hanyar neman abincin su kenan su ma mai wa sana'ar su kenan sai suka yi suka yada saboda wani wanda bai yi ba yanzu ya gani shi ma ya yi a jihansa ko a mazaɓansa ko a ma'aikatansa zauna kujera ma to wannan in kayi kayi wannan ya danganta ne da niyyar mutum amma yanzu kayan Allah ku lura da za ka je hajji ka dawo ko ka je umra ka dawo ba wani wanda zai zo yana ce maka ai mun ganka san da kake dawa bi ai mun ganka san da kake kaza ai amma yanzu wani da saukansa shi ne zai je da harami a bikin sa wai zai sallafi shi ne ko sallafi salfi ne me suna abu salafi ko salfi yana sauka jirgin da ya sauke shi ma sai ya yaka ket sai tura a jirgin da ya sauka ma ana hawa mota motan da ya hau din ma a ba aika ga irin motan suna ket sai aika an zo miƙati ya yi wanka ya sa kaya yana sa haramin kafin ya je na filafa ya fito ha shi da wannan ne za ka hauka kai kai mu ba mu dauke mu a dauka ba ba wai a ce tarihi ba a mazu zai aika sai a fara comment a wani Allah ya karba a wani amun ganka a wani ai aji a wani ya tafi yaran jama'a wannan ba riya akwai amma akwai wanda kuma dan Allah yake shi bai san ma an dauke shi ba shi dan Allah yake yi wallahi bai ce dauke ni ba bai kuma san ma an dauke shi ba kawai an zo ana cikin daukan nan ya biyo ta kai to shi kenan wannan Allah ya gani yanzu abin dai shi ne ka tsaniya mai kyau banda ne cikin ayyuka ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. أدين يسعى كثير الريان أنا مكان الشركة saboda annabi ya ce ita ce shirkul asgar karamin shirka ne yanzu Allah abin da yake cewa ne riya wai kana nufin zan maka rinto ne ta yi bani a jiya in ce ka zo kana nema baka babin haka kake kama mun shaida to rike kayanka ku fa kana tsammanin zan manta ne da haka sai ka kafa mun shaida cewa wane yana nan kai alheri kaza wane ma yana nan ai wane ma ya samu to shi ma ai wannan ne rike kayanka amma in kayi don Allah haba to Allah abin da yake so kenan dama Allah ya ce inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah da daddan abu ne tsarkakakke to abin da aka yi masa ko aka aiko aka ce nasa ne baya karba in ba in ba tsarkake shi ba to jama'a mu tsarkake niyya a daina riya balle shirka Allah ke yi ya fado daga sama wani tsuntsu ko wani jirgin sama ya wacce shi autawi biyu riyu ko iska ce ta dauke shi sai wani wuri da shi ima an mekanin sahihin wani wuri can wanda yake mai zurfi ko mai kwazazzabo ko mai inda dai ya shiga ma ba za a gan shi ba Allah ya kiyaye na'am ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Allah ya ce wancananka duk abubuwan da ake faɗa ɗin nan wancan da ka ji na farko da wanda za ka ji yanzu da wanda za a gaya maka nan gaba abin da ake nufi ka girmama alamomin addinin Allah wa man yu'azzim sha'ir Allah duk wanda ya girmama alama na addinin Allah fa innaha min taqwal qulub yana nuna tsoron Allah ne daga zuciyarsa zuciyarsa cike take da tsoron Allah shi yasa abin zai fito fili in an ce Allah ya girmama abu shi ma ka na girmama abin yanzu wannan mashayar da ake magana fa wurare ne wurare ne wurare mafi girman su shine Ka'aba mafi girman wuraren shine Ka'aba in kace Ka'aba kace Arfa kace Muzdalifa kace Safa kace Marwa kace Mina kace Jamara wurin da ake jifan Jamratul Ura Jamratul Wusta Jamratul Aqaba duk wayannan sune mashayar to mafi girma a cikin su Ka'aba sai da Allah ya sa annabi ya faɗi meye matsayin Ka'aba ya faɗi darajarta ya faɗi martabanta ya ce kina da girma wurin Allah Ka'aba amma zuciyar mumini ya ji haka annabi ya ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi wanda ya ce Allah ya ce masa sama da ƙasa ba su iya ɗaukansa amma zuciyar mumini tana iya yalwatansa wato tana iya ɗaukansa ka ba kuwa tsakanin sama da ƙasa a nan take a ƙasa take a makka ko ba nan kaba take ba da aka kawo ruwan duba na aka ɗauke ta aka maida ta sama ta bakwai aka ajiye ta ita ce baitul ma'mur aka sake umurtan annabi ibrahim ya gina ko ba Allah ya gaya mana ba karatun baya wai ko wana da ibrahim makanar baiti to wannan bai ta ce ka'aba to kasan gaba daya Allah ya ce baya isansa sama gaba daya ba ta isansa amma zuciyar mumini tana yalwatansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'aba kina da daraja kina da girma amma zuciyar mumini a wurin Allah ya ce to jama'a ina kuma ga kansa mumini ina ga salihin bawan Allah ashe girmama shi girmama alama ne na addinin Allah walakanta shi walakanta wani abu ne na alaman addinin Allah malami waliyi mutumin kirki wanda ya ɗora mutane akan hanyar kirki na littattafan yin karatun addini ko qur'ani ko hadisai ko littattafai na tsarkake zuciya ya ɗora mutane akan yayi rayuwarsa ya koma ga Allah wanda ya zo tantirin dan iska sai ya tashi a gaba shi yake zaki da faɗi maganganun banza a kansa da Allah wannan ya girmama alaman addinin Allah sai girmama ba to shine nan Allah ke cewa a girmama addinin Allah a girmama alamomi na addinin Allah wa man yu'azzim sha'irar lahi duk wanda ya girmama alaman addinin Allah fa innaha min taqwal qulub yana nuna tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa ce ta fito sarari kuma misali yanzu mahaddata alqur'ani alamomi ne na addinin Allah musamman in sun tsaya sun yi aiki da abin da suka haddace din su ake ce musu hamilun hamilul qur'an annabi da yanzu maganar su yace hamilul qur'an hamilu liwa'il islam man akramahu faqad akrama Allah wa man ahanahu fa alayhi la'natullah wanda yake dauke da alqur'ani ya haddace shi yana karanta shi yana aiki da shi to wannan fa shi yake dauke da tutan musulunci in ji manzon Allah hamilul qur'an hamilu liwa'il islam shi ke da tutan musulunci duk wanda ya girmama shi ya girmama abinda Allah ya girmama domin dama Allah bai ajiye Qur'anin sa gurin wanda bai saba ba sai Allah ya sake ka zai baka tilawar Qur'ani summa awrasna alkitaba allazi nastafaina min ibadina sai Allah ya zabe ka saboda haka wanda Allah ya zaba sai ka girmama shi ai ka girmama wanda Allah ya girmama amma wanda ya walakanta wanda Allah ya girmama annabi ya ce la'anar Allah ta sauka a kansa من أكرمه فقد أكرم الله ومن أكرم ومن أهانه فعليه لعنة الله wannan fa saboda shi ma alama ne na addinin Allah wanda ya ba shi daraja ne mai ba shi martaba ne babban littafin nan da Allah ya ba babban manzon nan annabi Muhammadu Allah ya zaɓe shi ya ba shi littafin kuma gashi a cikin ayyukansa gashi a ɗabi'unsa gashi a halayensa mutane na bacci shi yana ta yawan tilawar alkur'ani mutane na cin abinci da rana shi yana yawan azumi mutane na sakin baki suna faɗin maganganun da so ga dama shi yana kiyaye maganganunsa yana yawan karanta alkur'ani kaga ai yayi daban haka ake son mahaddaci ba kawai ya zama dan sharholiya ba in mutum ya haddace qur'ani ya zama kuma dukkan wani ma'asi ana ganin sa a ciki to qur'ani ya zama hujja a kansa dama annabi ya ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani zai zama maka hujja ne in kai aiki da shi ko ya zama hujja a kanka sabda yake hana ƙarya alala alasullahi alal kazimin sai aka same ka mugun makaryaci to kaga da ka karanta sai qur'ani ya aiki a kanka ya hana zalunci ala la'anatullahi ala zalunci aka same ka tantirin azzalimi kana karantawa sai qur'ani ya la'ance kai zama ya ce kai ne azzalimi haka shauran ma'asi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke zuwa iqra'il qur'ana ma na haka muddin abinda alqur'ani Allah yayi hani a ciki zaka bari to ka karanta qur'ani amma in ba za ka bar abubuwan da Allah ya hana ba kuma kana karanta qur'ani to rubba qari'in lil qur'ani fal qur'anu yal'anu da yawa mutum yana karanta qur'ani yana tsammanin lada yake samu qur'ani da alfan sai yake amma abinda ake nufi dai shine ka sani shi alqur'ani alama ne na addinin Allah wanda yake dauke da shi alama ne na addinin Allah salihan bayi alamomi ne na addinin Allah ka ji ga wurare ma Allah ya fudda su ya ce waɗannan alama ne na addinin Allah ka'aba tana ciki mustalifa arafa mina shadarwan hajarul aswad da azo ana maganar jamratul ula jamratul usta jamratul aqaba dutsen safa dutsen marwa waɗannan sha'irul lahi take girmama su alama ne na tsoron Allah da ke cikin zuciyar mutum kuma yi azum sha'irar lahi fa inna min taqwal qulub lakum fiha manafi لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ومن آية سيقول مفصلة saboda lokacin naga ya tafi da jama'a da yawa an taho sallah sai mu tsaya haka tambayoyi ma su yi hakuri sai gobe za mu shigar da su a samu lokacin sallah kada ya rika zurfi ba mu yi sallah Allah ya karɓa mana Allah ya yafe mana gobe za mu tashi kan bayanin aikin hajjin ne dai tun a cikin suratul hajji a cikin maganar sha'iru mashair ake da maganar kuma manasiki yanzu za a yi maganar wannan aya da aka ja ban fassara shi ba zai yi maganar naman da ake soke hadaya ne ko yanka wa'ata Allah zai gaya mana lakum ciya manafi cewa in an zo ga inda ake zuwa a yankan ga kuma ya halatta a ci ya halatta a yi sadaka da wani ya halatta a yi kyauta da wani duka karatun gobe zai bayyana mana Allah ya samu dace duk da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda mu kuskure Allah ya yafe mana matsalolin da muke ciki Allah ya ubangiji ya sauwaka mana hakika muna yaba gwamnatin jihar Bauchi an ce ta tara abinci da yawa tana raba wa mutane ana ta kakkaiwa wurare wurare muna roƙon Allah ya sa wanda aka ba su amanan su isar da shi wurin bayan Allah ita dai gwamnatin mun yaba mata an yaba mata a ce an fidda shinkafa buhu dubu kaza masara dubu kaza me suna abin gero dubu kaza siga buhu dubu kaza a rarraba ko ina a cikin jiha wallahi Allah yana son Allah yana son wannan ciyar da abinci Allah yana so an tambayi manzo Allah wani ibada ya ce ce an tuddima dama ka ciyar da abinci musamman wa wanda yake cikin halin yunwa jama'a kowa ya san halin da yake ciki to da shauran mutane da su ma suke yi wanda suke taimakawa bayan Allah masu hali kowa Allah ya saka masa da alheri wannan wanda ake shirya ana yi yanzu nan ana tararrabawa na gwamnatin nan wallahi ya dace alama ne na gwamnati ta ji wa'azin da malamai suka yi kai na cewa a nemi abinci a rabawa mutane to ku kuma wanda aka ba ku amana rabawa ku ji tsoron Allah kada rijiya ya bayar kuga yahudi ta kasa an debo ruwan kuma ya koma rijiya kaga ai eh to a yi kokari a isar kai ma da aka baka ka isar din fa ladanka da yawa kai ne rabawa wanda aka baka in kai don Allah ka raba wallahi ladanka dubin ne domin annabi ya ce wanda ya nemo abinci ya kawo gida da matar da ta dafa a gidan da yaron da aka ba shi hungo kai wa mai bukatan abincin annabi ya ce dukkan su Allah zai ba su lada ciyar sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mun gode maka da har ƴan aikan mu baka manta su ba a cikin ladan da kake ba mu har hadiman mu sun samu kaso a cikin ladan da Allah bare kai da aka baka raba ba hana ka kai ma ka kai amfani da shi ba amma dai kar an san yadda dai abin yake dai ko ka raba din dai ka raba din dai a baya dai a raba din dai Allah ubangiji ya bada fara Allah ya taimake mu Allah rufa mana Allah ya tukan mu ya tukan iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka wa sunan mu da alkhairi Allah ya tukan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكم الحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين